إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يو الحميد عشرين دبيو قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu damar sake haduwa a wannan lokaci kuma a wannan masallaci wanda yake cikin wannan jami'a wadda muna karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadan muna karatu ne kuma cikin littafin a cikin suratu yunus mun tsaya karatun da ya gabata ayata mun tsaya ayata 39 insha Allah ta'ala za mu tashi ayata 40 a suratu yunus muna fata Allah ya samu dace kafin a shiga karatu ga tambayoyin da aka turo wannan bayan yayi sallama da gaisuwa yace kanana ta wajen tafsiri cewa shan azumin mai ciki malamai sun yi maganganu kashi uku malamai sun yi maganganu kashi uku a kai sai dai kana bayyana kashi na farko wanda kace shi ya fi shahara na ta sha azumi daga baya ta rama idan alamala a sanar da mu saura biyun don ƙarin ilimi a tuwaye muna faɗan guda ɗayan ne da ya fi shahara saboda nan ne ma a shahare ake amma ɗaliban ilimi da suke son ƙarin ilimi su a keɓe za su yi samu mutane a gida sai su ƙara ilimi in akwai ilimin amma abu ne kowane guri da irin bayanin da ake yi insha Allah sannan bayan ai wannan ta farkon da aka ai abin da aka faɗa ɗin babu wani matsala tattare da shi kuma shine abin da yawa daga cikin malamai har na zamani yanzu suke kai shi kaga shikenan kawai wallahu alam wani bayan ya abu ne yace shin malam tambayarsa ta biyu kenan ko zan iya tahiyatul masjid a lokacin da na shigo masallaci ladani yana kiran sallah wasu nakan ga sukan tsaya har sai ya gama kiran sallah ko me hukuncin hakan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi ingantacce cewa in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ko faɗi abin da yake faɗa sannan in ya gama kiran sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a roƙa masa wasila to kaga idan ya zo wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga an shiga masallaci ayi tahiyatul masjid umarni biyu sun inganta ɗaya kuma za a iya yin su duka biyun to shi ya fi alheri a kan a ƙiyin ɗaya haka kawai da gangan alhali za a iya yin ɗayan kuma dawa a yi ɗayan kaga in ka jira mai kiran sallah ya gama kiran sallah kana bin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni shikenan kuma sai ka dawo kuma ka yi tahiyatul masjid din kana tsaye a lokaci sai dai ba za ka zauna ba in ka shigo masallaci ka tsaya har ya gama kiran sallah kana faɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni daga baya sai ka tada kabbara na tahiyatul masjid ka ka hada biyu a lokaci daya wallahu alam wannan bayan yayi sallama yace a yace abokai ne suka tashi tun suna yara har zuwa yanzu yace kansu a hade matsalan shine idan ana idan ana tare ba a son yin ibada yace shi kuma burinsa shine ya ja su a jiki domin su ta halartar islamiyya da wurare na addini amma ya yi ƙoƙarin hakan ya kasa saboda hankalinsu ya tafi kan fati tambayan anan shine me ya kamata ya yi za ka rinka musu nasiha lokaci bayan lokaci amma ba kuma ka je gurin da yake na sabo tare da su ba a duk lokacin da kuka keɓanta kuka haɗu dai sai zama kana musu nasiha da haka har in Allah ya taimaka sai a ci nasara amma ba za ka bar naka na alkhairi zuwa islamiyya da guraren alkhairi ka koma nasu ba don haka za ka yi ta jansu a hankali bi izinillah har a gamsu wani bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce tambayarsa ita ce a mutum zai iya shafa'i da wutiri kuma ya yi lafila da daddare ko yaya e zai iya yi in mutum ya yi shafa'i da wutiri tun farkon dare sai kuma ya yi sa'a ya farka da daddare yana son ya ƙara na filfili to ya halatta gare shi ya ƙara na filfili amma ba zai sake yin wutiri ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fil laila ba a yi wutiri guda biyu a dare au kama qala sallallahu alaihi wasallam don haka ba a yi wutiri biyu a dare daya amma ya halatta gare shi zai iya ƙara a nafilfili wallahu a'lam sai dai an fi son in dai mutum ya san yana da yaƙinin zai tashi ya ƙara nafilfili to an fi son ya sa wutiri shine na ƙarshe na ƙarshen dukkan nafilfilin da mutum zai yi a dare kenan amma yana kokonto ko zai yi ko kuma a bacci zai galabaice sai kuma yayi sa'a ya tashi alhali yayi wutiri a baya to wannan ba zai hana kuma ya ƙara nafilfili ba wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace mutum ne ya rasu ya bar yara da mata ɗaya yaran su uku ne sannan kuma matar tana da ciki shin idan an tashi rabon gado za a raba da wanda ba haifa da haife shi bane inda har ana so a raba gadon kafin a haifa to za a raba har da wanda ba haife shi ba ai dole ciki yana motsi an tabbata akwai da a ciki kuma an rasu an bar shi don haka ya zai ci gadon wanda ya bar shi matukar yana motsi bayan rasuwar mahaifinsa don haka zai ci gadon sa don haka za in an raba malamai suna cewa sai ai masa rabo a bashi kason namiji saboda shi yafi yawa idan aka haifi mace sai a ba da rabin abin da aka raba sauran rabin kuma sai a sake rabawa magadadin kowa iya rabon da ya dace da shi wallahu alam wani bayan ya yi sallama ya ce tambayar sa nan ita ce akwai kudin yara marayu a hannunsa to malam ya ce shi bai iya kasuwa ba zai iya kaiwa banki na ja'iz suna musu kasuwa da kudin eh idan kasuwancin da suke babu wani matsala wanda shari'a ta saba wannan abin da yafi dacewa kenan akai musu ana musu kasuwanci wadda kudin su zai rinka yaduwa insha Allah su girma su samu ba tare da kudin ya samu matsala ba insha Allah tambaya ta biyu yace yana so a yana so a fadakar da matasa a ba su shawara tunda a ba su shawara eh yana so a fadakar da mata ok ba matasa ba a faɗakar da mata a ba su shawara tunda suna nan suna jin karatu game da karatu ko tunda suna nan suna jin karatu game da karatu su dage su karanta abun da ya shafi scanning domin malam akwai matsaloli a wannan fanni saboda akwai wani mai yin scanning a garin nan abin da yake yi bai bayi da kyau game da matan aure Allah ya sauwake ya ce amin to yawanci maza suna da sake wajen halartar mata asibiti mutum kawai sai bar mace ta ta jele ita kadai amma mace za ta yi scanning sai mijinta ya kai ta yana tsaye a yi mata scanning shiga ɗakin scanning a matsayinka namiji ba laifi ba ne sai ka shiga a yi mata scanning kana nan amma mu anan al'adunmu kawai mace ita za ta ji ma tana da sha'awar ta je scanning din kuma ta tafi maza ba safai suke kula da mata da yara wajen zuwa asibiti ba gaskiya mu al'adunmu nan don haka duk abin da wani yake yi wa matar da take da aure gaskiya akwai sakacinta da kuma sakacin mijinta ba yadda za a yi mata mai aure har wani ya samu daman wasa da hankalinta sai in akwai yardanta da kuma sakacin mijinta haka wannan a ja hankalin maza dai su kula da matansu su kuma tsaya tsayin daka mutum ya dau matarsa ya kai ta su shiga har gurin likita a yi mata scanning a dawo shikenan ba wani matsala wallahu alam ko asibiti in mata za ta je daga mutum ya je in za ta shiga gun likita kai ne mijinta dama ita ɗaya za ta shiga inda kai mijinta ne sai ku shiga tare kawai a yi dukkan bayani ba wani abun ɓoyewa kai mijinta ne a maganan ciki ne magana ko me za ka iya faɗa inda za ta iya gaya wa likita to zaman ka a gurin ba zai hana ta gaya wa likita ba kai ma za ka iya ƙara bayani saboda haka abun da ya dace kenan wallahu alam wannan bayan ya yi sallama ya ce mutum ne da matarsa sai Allah ya zo sai ya sai sallah ya zo ne Allah al-musta'an mutum ne da matarsa sai sallah ya zo sai ɗauki kuɗi ya bata kamar dubu takwas ya ce shi ne za ta yi shi ne za ta sayi turmi da hijabi da takalmi na sallah sai ta ce ba za ta karɓa ba sai ya ƙara mata sai ya ce shi ba zai ƙara ba sai ta yi zuciya ba ta karɓa ba sai ya karɓi kuɗinsa sai ya karɓi kuɗinsa kuma abin da yake karɓa a wata bai fi dubu arba'in ba daga nan daga nan babu kayan sallah kowane shekara don ta ƙi karɓa shi kuma ya ce ba zai ƙara ba me hukuncin mijin a nan ban sani ba wannan matar ne take rubutun ko mijin ne ke rubutun wani abun ba wai na abu ne wanda za a zo a karanta shi a takarda a fahimci abun a gyara ba ko mijin ne ya rubuto matar ba ta sani ba ko matar ta rubuto wani kuma watakila ya san ko tana sauraren abun ko ta rediyo ko wani abu to a takaice dai wannan wani abu ne mai sauki ne abun wani tashin hankali akan dubu takwas ta sayi turmin zani da hijabi wasu suna ta samu ko na dubu ɗaya ba da kawata ta ƙi karba ba wacce take rena alheri za ta sha wahala za ta sha wahala a rayuwa ko miliyan ɗaya yake ɗauka inda yace yau zanin dubu takwas yake so ta ɗinka ai shi ne yake da zaɓi ba ita ne take da zaɓi ba in ta sa na dubu ɗaya shi ne zai gani ai shi za ta yi kwalliya ba ita kanta za ta yi kwalliya ba in ta sa na dubu talatin ma wannan shi zai gani kuma shi za ta burge so da ka shi na dubu takwas yake so ta sa ita aikinta kawai sawa ne sai ta karba kawai mai abun wani tajin hankali har ma ta zo ta zubar da mutuncin kanta irin wannan bai dace ba mata wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba man la yashkurun nasa la yashkurullah abun da ya baki kawai ya kamata ki gode wa Allah wasu suna can ko na ko na 500 ba su samu ba saboda mazan su ba su da hali su samu tsoho wankekke ma ba za su samu ba ke kin samu har na 8000 kuma a cikin dubu arba'in an baki na dubu takwas ai ya yi ƙoƙari shi ɗin kuma inda zai cikata na san cikata ƙila take nema cikin dubu arba'in har arba'in kam kawai ka cikata ba ya fi daɗin lissafi ba sai ka bata goma sai ka rike talatin duk da yaushe za a tsaya ana rikici ka cikata kawai dubu biyun yawa zai fi daɗi ya fi daɗin lissafi wannan bayan ya yi sallama ya ce a tambayarsa anan ita ce irin sallah da ake yi lokacin sallan tahajjud me hukuncinsa kai ana kiran sallah lokacin sallan tahajjud abin o kajan gida lokacin sallan tahajjud hai mutane akwai rikici hasbunallah wa babu inda ya samu asali ba taba samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an kira sallah lokacin tahajjud wannan wani irin abu ne ya mutane za su rinka kirkiro abu cikin addinin musulunci suna kawowa garin yin ibada har a koma kuma ana yin bid'a ana shigo da wasu abubuwa wanda ba sa cikin addinin musulunci man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad yawa kar mutum ya kirkiro abun da baya cikin addini babu kiran sallah lokacin sallan tahajjud wallahu alam wannan yace tambayar sa ita ce idan aka dace mutum yayi wata yayi wata ibada daren lailatul qadari to wanda ya yi ibada a cikin wannan daren duka a cikin wannan daren duka ya samu wannan falala ne ko dai sai wanda ya yi ibada a tsakar dare wato a tsakar dare kadai kamar bayan isha ya yi yake tambaya bayan isha ya yi daren lailatul qadri daga lokacin da aka yi sallan isha duka ana cikin daren inda za a yi daren lailatul qadri to da ka duk ibadan da mutum yayi insha Allah ya dace ko tarawihi da ake mutum ya dace da daren lailatul qadri yayi ya samu wannan falala da izinin Allah falalan ai mai rabawa Allah ne amma sai dai mutum yana da ikhlasi lokacin da yayi ko bai da ikhlasi shine kawai zai sa ya samu lada gurin Allah ko bai samu lada gurin Allah ba himman mutum da niyyar mutum da son Allah da mutum yake da shi a zuciya Allah ke ɗaga shi ya taimaka masa har ya datar da shi zuwa ga abun da zai samu falala saboda haka ai ta yi kawai yanzu in ka tambaya sai wani mutum ya ce maka a'a bai samu falalan ba sai ka basa ba ba wanda yake da iko ya gaya ma wannan Allah subhanahu wataala ne ke da abun a hannunsa kuma shi mai ba da falala ne a kowane lokaci don haka ai ta yi kawai daga bayan isha kowane dare dare ne na ake bukatar raya shi har a dace da dare lailatul qadr wallahu a'lam a wannan bayan ya yi sallama shi ma ya ce tambayarsa ita ce menene hukuncin yace menene hukuncinsa shine ya kaɗe ɗan tinkiya jinjiri akan highway a nan take ya mutu to tun lokacin ya kasa samun nutsuwa yana jin damuwa a ransa kimanin sati uku kenan daga lokacin da ya rubuta takardar ya ce a da tunaninsa shine ba shi da laifi saboda tinkiyar ba ta tare da makiyayi an sake ta ta yawo alhali akwai babban hanya kusa da ita to kusan a yawanci muna da sake a al'adunmu na nan sai a sake dabbobi su zo su hau hanyoyi su dabbobi abin tausayi ne ba su san me suke yi ba saboda tsabar suke su da ake yi da bala'in wahala da suke sha har dabbobi sun zama masu hankali wajen tsallake hanya za ka ga tinkiya ta tsaya tana jira tinkiya ma da ta fi wauta akan akuya akuya kan da ta ji ba kowa a guje take tsallakewa an sa su kawai bisa dole amma yanzu irin kasashe yanzu saudiya ka je ka yi shekara biyar za ka taɓa ganin tinkiya ta tsallake titi ko akuya ina kuma kullum akwai nama an yanka ana kawowa suna nan amma in za ka yi kiwo za ka yi ne bisa izini sannan a can gefen gari a iya kewayen gurin da za ka yi kiwo ka ba su abinci ka yi kuma daga nan sai fita jeji sai ƙauyuka can jeji ba da banda maganar titi a cikin birni so da ai cutarwa ne ga dabbobin ma saboda za su zo ko a kaɗe su ko a wasu abun nan za ka wannan sake ne irin namu na nan wadda a hukumance ya kamata a ce hukuma ta kula da wannan al'amari sannan kuma an yi ka'idoji to amma yanzu lura da babu irin wa'annan ka'idojin kowane bangare yana da laifi da masu dabbobin da kuma wanda suke sake ababen hawa a guje sosai amma inda mutum yana tafiya cikin nutsuwa abu ya gargado kawai tumaki suka shigo gaskiya masu laifi su ne masu dabbobi masu laifi su ne masu dabbobi bai kamata a sake dabbobi suna tsallake tituna a cikin abu na ba yawanci laifuffukan na masu dabbobi ne amma sai dai a babin irin zamantakewa kuma sai a zauna a gaya za a yi wallahu alam amma laifi ya fi yawa wajen masu dabbobi wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu aya ta 40 cikin suratu yunus insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wata'ala ce wa minhum man yu'minu bihi daga cikin mutane akwai waɗanda suke imani da alqur'ani su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da sakon da aka aiko shi da shi shine alqur'ani wa minhum man la yu'minu bihi daga cikin mutane akwai waɗanda ba sa imani da alqur'ani sai dai kawai su ta zagayawa in wani gurin ya musu daɗi su faɗa in wani gurin ya bai yi musu ba shikenan sun kyale alqur'ani wani wasu kuma kwata kwata ma ba ruwansu da alqur'ani Allah ce wa rabbuka a'lamu bil mufsidi ubangijinka shine ya san masu barna cikin magana da alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa a ayan baya bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu to Allah subhanahu wataala ya san waɗanda sun yi imani da alqur'ani ya san waɗanda ba su yi imani ba a cikin mutane akwai waɗanda suke imani da alqur'ani su kuma yi aiki da shi Allah ya samu cikin su a cikin mutane akwai waɗanda ba sa imani da alqur'ani balle ma su yi aiki da shi amma ubangijinka shi ya san masu barna masu barna shine su zo suna maganganu cikin alkur'ani ba magana na gaskiya ba su zo suna fassara alkur'ani ba fassaran da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai ba ba fassaran da magabata suke kai ba mutane su zo suna tawili ko suna faɗan abun da ba shine magabata suka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ne mutum ya misali ana cewa annabi sallallahu alaihi ya tabbata a nassin alkur'ani cewa in mutum ya yi fasikanci shashanci ko zina alhali ya yi aure ko ya taɓa yin aure hukuncinsa a jefe sannan mutum ya ce a'a wanda yake da aure yana tare da matar shine za a jefe amma wanda ba ya taɓa yin aure baya tare da matar ba rahama bane in an jefe shi kaga wannan tawili ne batil tafsir bin ra'ayil mazmum wannan fassara aya ne ba yadda take ba don ta saba da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce ta saba da nassin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inganta wannan amfani ne da hankali a madadin naqali taqdimul aql ala naqal gabatar da hankali akan naqali naqali shine abin da ya zo a alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya gabatar da hankalinsa wani sai hankalin kuma sai ya zama tauyayyen hankali ana so a gabatar da shi akan abin da ya tabbata a alqur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam in ba tauyayyen hankali ba misali wanda aka same shi yayi alfasha yana tare da mata inda inda a ce da, da hankali za a yi amfani da wanda shi kuma ya rabu da mata kawai yana zaune haka kawai ya je yi alfasha in za a yi amfani da hankali a ce ba maganar shari'a ba mu maganar shari'a mun yi imani kawai amanna wa sallamna yawa kawai jefewa za a yi wanda ya taɓa yin aure shine a jefe shi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am wasayyibu bis sayyib jaldu mi'atin war rajm kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ma'iz yace ahsanta ka taba yin aure ka yi aure a rayuwarka in mutum yana tunanin a ma'iz dole yana tare da wace ce matar ma'iz ko kuma waye mijin gamidiya da aka jefe ta waye suke tare a lokacin a faɗe shi ma'iz ya taba yin aure shine magana to in ma a hankali za a gwada wanda ya taɓa yin aure sai ya rabu da auren sai aka same shi yana fasikanci aka kama shi shaidu suka tabbatar aka zo za a jefe shi in mutum ce ba rahama hankalinsa tauyayye ne saboda me yace idan mutum ya ce a'a ana nufin wanda yake tare da matarsa ne za a jefe sai a ce a hankalinka ya zama hankalin ya yi tauye kiyasin da hankali ya anan tauyayyen kiyasi domin hankalin yana da nakasu saboda me wanda yake da mata watakila ma da yaya inda hankali za a gabatar sai aka zo jefewa da a jefe wanda yake da mata kila ma da yaya da a jefe wanda ya taɓa yin aure ya rabu da auren yana na yana zaune kawai aka same shi ya yi fasikanci wanne ne ake ganin a hankalce in an jefe shi an fi rage barna wanda yake tare da mata watakila da yaya ko kuma wanda kawai shi ya taɓa yin aure ya rabu da mata yanzu ya zo ya yi fasikanci wanne ne ake ga za a fi rage barna in an jefe shi wanda baya wanda ya rabu da mata baya tare bai yi aure ba yawa wanne ne kuma in a hankalce ne za a fi jin tausayi wanda yake da mata suna tare watakila ma da yara shi ke ɗaukan ɗawainiyansu sai aka samu ya yi fasikanci da wanda shi kuma bayi da mata amma ya taɓa yin aure ya rabu da matar ya yi fasikanci wanne ne a hankalce inda hankali za a gabatar wanne ne da Allah ya fi kamata a ji tausayi wanda yake da mata watakila ma da yaya amma in hankali tauyayye ne sai kaga ya zo yana son ya saba wa shari'a kuma ya kawo tauyayyen abun da ko a hankalce ma ya kamata a ce hankalinsa bai yi daidai ba to shi yasa shari'a sabanin hankali Allah ya san masu barna a cikin alkur'ani wa rabbuka a'lamu bil mufsid Allah ya san masu barna su kawo mu wannan su kawo mu wancan su kawo wai sai an yadda ga nassi wannan ba wani kiyasi ba bayani bane ba ma bayanin masu tafsiri bane nassin hadisi ne albikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am wa sayyibu bis sayyibi jaldu mi'atin war rajm sana ayan da aka soke karanta ta aka tabbatar da hukuncinta ash-shaykhu wash-shaykhatu tace idza zana ya farjumuhuma ash-shaykhu kawai shine wanda yake da experience na dottijantakan cewa ya taba yin aure wannan zaniyatu wa zani albikru bil bikr wanda ba su taba yin aure ba suna da bambanci wanda ya taɓa yin aure ya san alaƙan aure ya san alaƙan rayuwa da shi da mata to hatsari ne a ce ya soma fasikanci in aka bar shi yana yin fasikanci alhali ya san alaƙan rayuwa da mata barnan da zai yafi wanda bai taɓa yin aure ba shi yasa kawai shari'ar musulunci a kau da shi baya nan rahama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ma don rahama ga talikai amma a wajen tsaye da haddi in dai Allah ne ce a tsaye da haddi kaza duk abun da yace a yi wa wane in yayi sabo to babu wani hankali da ya isa yace shi wai yana amfani da rahama rahama ba wanda kai Allah Allah shine ar-rahmanu shine ar-rahim ma gaba daya an tizgo sunayen Allah ma daga rahama ne shi ya tizgo da kansa subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi kuma azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahimun karewar rahama kenan amma aka ce ga nassi ya tabbatar da ayi haddi to nan babu wani zagayawa zuwa ga wani abu cikar rahama shine ayi wannan haddin fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima shikenan kawai haka in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aje a jefe gamidiya yayi umarni aje a jefe ma'i to waye kuma yake jiran cewa zai tino rahama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tino ta bayan haddi ne tsarin Allah haka tsarin Allah duk cike yake da rahama jefe sun shine rahama ba wai barin jefe su ba barin jefe su hatsari ne kuma rashin rahama ne don Allah ne yace a jefe su duk abin da Allah yace a yi to duk abin da Allah ya umarni da a yi to cikin yinsa shine kamala da cika da tumbatsa haka in a hankalinka ka tuna cewa ba rahama in an jefe wani alhali ya ce Allah ya ce a jefe shi to hankalinka ya tauye akwai matsala in mutum ya sake maimaita zai iya zama yayi ridda in ma musulmi ne kenan to saboda haka rabbuka alamu bil mufsidin ubangijinka shine masani ga waɗanda suke barna cikin fassara alqur'ani domin ana magana ne akan alqur'ani ana Allah ce wa in kazzabuka idan sun karyata ka faqul ka ga musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li amali aiki na yana gare ni walakum amalukum kuma aikinku na gare ku ma'ana sakamakon aikina in an tsaya gaban Allah za ku gani gare ni zai zo ba zai zama aikina a baku sakamakon ba ba zai zama aikinku a bani sakamakon ba a li amali sakamakon aikina yana gare ni kamar lakum dinukum waliya din ne walakum amalukum haka nan aikinku sakamakon aikinku yana gare ku antum bari'una mimma amalu ku kun barranta daga abin da ni nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malun haka ni ma na barranta daga abin da kuke aikatawa kowa aikin sa za a tsaye da shi a kansa don haka sabon mai sabo baya taba wani annabin Allah Khalilur Rahman baban sa ya zama kafiri amma ba zai cutar da shi da komai ba annabin Allah awwalul rusul shine annabi Nuhu alaihi salam amma dan sa ya zama kafiri ba zai cutar da shi da komai ba annabin Allah annabi Lut matarsa ta zama kafira ba za ta cutar da shi da komai ba don haka duk kusacinka da mutum sabonsa baya taba ka kirkinka baya taba shi kirkinsa ba zai dawo gurinka ba muninsa ba zai dawo gurinka ba don haka munin mutum ya kare gare shi aikin alherin mutum ya kare gare shi don haka kowa kawai yayi abun da zai na alkhairi muna fata Allah ya datar da mu na'am Allah subhanahu wata'ala ce wa minhum man yastami'una ilayk daga cikin su akwai wanda suna sauraren ka suna jin maganar ka suna jin abin da kake karantawa na alqur'ani afa anta tusmi'u summa yanzu kai ka isa ka jiyar da kurma ya ji magana ai kurame ne saboda in dai gaskiya ce to kunnensu ya toshe a kanta amma ji na ji kawai haka na ɗabi'a suna jin magananka suna jin karatunka na alkur'ani suna jin abin da kake faɗa amma don sun ji ka ji yadda su su gane su riƙe ji na gaskiya wannan ba zai yiwu ba a fa'anta tusmi'u summa yanzu kai ka iya ji yadda kurma kurma wanda baya ji ka zo kai ko ihu kai a kunnensa ba zai ji ba saboda haka wanda kunnensa ya toshe daga sauraren gaskiya ka isa ka gaya masa gaskiyan ya ɗauka ya aiki da ita ba zai yiwu ba wannan Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam don hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya san cewa wanda suka jajirce akan kafirci suka zaɓi rashin imani wanda ba yadda aka yi da su za ka sai dai a yi ta faɗa kawai ba za a fasa faɗan gaskiya ba amma kar a ɗora baƙin ciki har a wuce gona da iri wai don wani bai imani ba a wa minhum man yastami'una ilayhi daga cikin su akwai wanda suna sauraron ka su ji alqur'anin su ji hadisin su ji duk abin da ake faɗa afa anta tusmi'u summa yanzu kai ka ji yadda kurma ya ji maganan ka ya ji furicin ka walau kanu la ya'qilun ko da ko ba su hankaltuwa zuwa ga abin da kake faɗa musu wa minhum man yanzuru ilayk Allah subhanahu wataala ce daga cikin su akwai wanda yana ganin ka ido da ido in kana cewa ayi kaza kana faɗa masa yana ganin ka amma gani na basira a yi aiki da abun da ka zo da shi ba sa yi a fa'anta ta hadin umya yanzu kai ka isa ka shiryar da makaho ka ce masa ga hanya nan kama kuma a ga ya kama tiriyan tiriyan alhali idon sa rufe ba zai yiwu ba idon su ya rufe game da ganin gaskiya su yi aiki da shi don haka sai Allah ya sibanta su kamar makaho walau kanu la yubsiru ko da ba su gani zaka iya dora su hanya kace ku kama hanya ko ku yi gudu ko kama hanya kar ku kauce ba zai yiwu ba da haka sun kauce wa hanya ba sa ganin gaskiya balle su yi aiki da ita Allah subhanahu wataala ya san wannan da haka ake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kuma kwantar masa da hankali da ya san cewa akwai waɗanda ba za su taɓa riko da abin da ya zo da shi na alkur'ani ba Allah ya sa mu riƙe alkur'ani mu yi aiki da shi na'am inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an
Allah subhanahu wata'ala ta inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a lalle shi Allah subhanahu wata'ala baya zalunta mutane da komai duk alkhairin da kaga kai naka ne kai kai shi Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito kai tsaye daga gurinsa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya bayina ni na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci ya zama haramu a tsakaninku don haka ko tsakaninka da ɗalibanka kana koyarwa karka yadda ka zalunci kowa karka yadda ka zalunci kowa ka tabbata kowa ka bashi haƙinsa sai dai wasu ɗaliban suna da sake suna da sake zaka ga sun ɗauka wani abun haƙinsu ne alhali ba haƙinsu bane ko in suka ga wani malami mai ɗan sauƙi saboda a ladabi ko wasu abubuwa sai su sake gaba ɗaya za ga wani ɗalibi bai damu da zuwa aji ba ko a wani dalibi ana cewa za a yi test ko an yi assignment shi bai yi ba ko kuma ana maganin za a yi test shi ba ruwansa bai zo ba ko bai je yi ba irin wannan kuma ya kamata a koya musu ladabi bai kamata wanda bai yi ba ya zama daidai da wanda yi bai kamata ba kai ma amana ne a wuyanka wanda bai yi ba ya zama daidai da wanda yi a wani zaka ga bai zo ba bai yi ba shi yana gadara har bai iya gaya ma magana malam koya masa ladabi shikenan kawai a wuce saboda bai dace ba ka karfafa wanda ba shi da ladabi a cikin ɗalibai kowaye shi saboda haka wajibi ne mutane ɗalibai su girmama kansu su girmama malamansu su girmama abin da suka zo yi malamai su ji tausayin ɗalibansu su yi abin da ya dace kar su zalunci kowa wannan shine kawai ka'ida kowa ya abin da ya dace ka kiyaye amana da take kanka matsayin ka na malami ka kuma ji tausayin ɗalibai sannan ɗalibai su girmama wanda ya dace su girmama shi a matsayin malamansu malamin ka ko ba musulmi bane a matsayin mai koyar da kai wajibi ne ka girmama shi girmamawa irin yadda shari'a ta tanada amma wasu ba san wannan ba to in mutum bai koyo tarbiyya a gida ba to jami'a gidan koyar da tarbiyya ne yawa sai a koya masa tarbiyya don ya san me zo yi yawa masu tarbiyya da marasa tarbiyya bai kawata su zama ɗaya ba sai in mutum ya tarbiyyantu ya gyaru to lokacin da ya gyaru shi kuma sai a ɗauke shi eh ya zama mutum shikenan sai a ci gaba da yi Allah subhanahu wataala inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an lalle Allah subhanahu wataala baya zalunta mutane shay'an ko da ko da wani abu ko da miskala zarrati walakin nan nasu an fusan ya zulimun sai dai su mutane suke zaluntan kansu in ka ga mutum ya shiga cikin damuwa shi ya kai kansa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko al'amarin ni'ima mutane suke ciki Allah subhanahu wataala baya canjawa sai in su ne suka yi abin da zai sa wannan ni'ima ta canja wani sai mutane su suke kore ni'ima a tsakanin su ta yadda abin da ya dace su yi sai su kasa yi ko su ƙi da gangan sai ni'imar ta gushe domin ni'ima ita ma baiwar Allah ce tana biyayya ga Allah subhanahu wataala ni'ima ba ta zama in ta ga ana saba wa Allah sai ta tafi ta barku don haka Allah subhanahu wataala baya zalunta mutane da komai shi yasa ranar tashin alkiyama Allah zai ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalik fala yalumanna illa nafsa ya bayina ku sani cewa ayyukan ku ne na kiyaye muku yadda kuka yi haka na kiyaye na kuma ƙara muku ma na kuma cika muku ayyukan gasunan wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu sharri kare zargi kowa sai kansa yawa haka zaka zama ko koyarwa kake yi in ka zo kai wa ɗalibai kowane ɗalibi ya san cewa eh lalle laifina ne ban yi kaza ba to shikenan ya rage naka kowane ɗalibi ya san cewa a ba a taɓa min haƙƙina ba eh lalle baka taɓa masa haƙƙinsa ba amma ya fito da wani tsari to wannan kuma wani abu ne daban don haka Allah subhanahu wataala la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yazlimun duk abu da ka samu na bala'i kai ka jawo kanka tun daga mutuwa tun daga kabari kai tun daga rayuwar duniya saboda haka a gane Allah subhanahu wataala ya fi kowa tausayi Allah yana tausayin mu saboda yadda muke tausayin kanmu wane mu ma ta ina ma muka san tausayi ai Allah da ya halitte mu shi ya san abun da ya dace da mu ta wajen tausayi don haka yake tausayin mu dare da rana don haka Allah baya zalunci Allah ya haramta wa kansa zalunci don haka wanda duk ya samu matsala ya sani cewa shi ya jawo kansa matsala na'am ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
Allah subhanahu wata'ala yana magana ranar da zai taro mutane ranar tashin alkiyama Allah ce wa yawma yahshuruhum ranar da Allah zai taro su gaba daya ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahar zaka ga mutane kai ka ce ba su taba zama a duniya ba sai awa ɗaya kawai na ini awa ɗaya tak saboda me saboda girman fadin rayuwar lahira in an kwatanta da rayuwar duniya malamai suka ce wannan yana nuna takaitaccen yanayin rayuwar duniya yana nuna ƙarancin rayuwar duniya duk shekarun da mutum ya a duniya ran da aka tashi aka tsaya a gaban Allah zai ɗauka awa ɗaya a duniya saboda mai yanzu ne ya ga rayuwa wanda za a yi ta ta dindindin babu dawowa babu mutuwa in an tafi an tafi kenan shi za ka ga da yawa ayoyi daban-daban suna nunawa cewa idan an tada mutane mutane za su rinka tunanin halam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha su ba su zauna a rayuwar duniya ba ma face dan yammaci kawai audu haha ko kuma dan hantsi suka yi ka duba zaman jami'a ma kawai wajen shekara hudu wani yayi shekara biyar wani yayi shekara kaza wani yayi shekara kaza zaman jami'a ma kadai wanda sai da ka balaga tukun naki da ka zo a cire wancan shekaru na bayan kuma da shekarun da zaka yi gaba watakila amma idan mutum aka tashi tashin alkiyama sabon da yayi ta yi kawai da yawan musabawa Allah da yawan yin rashin daidai zai sa ya ɗauka ma a duniya a sha'awa ɗaya yi ka duba duk sharholiyan da muke a duniya mutum ya manta Allah subhanahu wataala ce ranar da mutane Allah zai taro su ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahari kai ka ce mutane ba su zauna a duniya ba face awa ɗaya kawai na ini ya ta'arafuna bainahum zaka ga kuma suna sanayya da junansu amma ba magana kana ganin wane ka san wane ne amma ba za ka ce malam wane wane ina shi ma ba zai ganka ya ce wane yau a ina muke wane zo mu tafi wane zo mu ci abinci wane zo mu zauna wane zo mu tsaya babu amma ya ta'arafu na bainahum suna sanayyan juna malaman tafsiri a karkashin nan in ka duba alhafiz ibn kathir yace zaka ga ya'ya suna sanin iyayensu yayu suna sanin kannansu kanne suna sanin yayunsu amma fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalu haka za a tashi kana ganin wannan ka san wanka ne amma ba magana shi ma ya san kaninsa ne amma ba magana waye ita yi magana waye isa kana ganin wannan mahaifiyarka ta ba magana ita ma ba magana li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa a ranan al'amarin gabansa ya ishe shi ka tsaya kana cewa yaya wai kaga yayanka a a mahaifiya ma ba za ka ce baba mama ajiya duk abin da ka saba kiranta duk ina kana ganinta tana ganinka wane kai ne ina babu wannan ai ka daga jin daga jin haka ka san ranar ba ta wasa bace wallahi a ce uwa ta gada ba ta ce wane kuma rabon su tun a duniya wataƙila ya riga ta rasuwa ko ta riga shi rasuwa da tsawon lokaci sannan tukunna ya rasu aka yi tsawon lokaci sannan aka yi tashin alkiyama amma duk da haka gashi yana ganin ta ba zai je a guje ce baba rabona da inganki ina ya ta'arafu na bainahum sun san juna kowa yana ganin dan uwansa ga uwa tana ganin da ga da yana ganin uwa ga uba yana ganin da ga da yana ganin uba ga wa yana ganin kani ga kani yana ganin wa ba mai magana da juna fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalu wala yasalu hamimun hamima babu wani maji dadi ko da zai tambayi maji dadi wani abokinka amininka wanda kullun kuna tare ko yaushe da shi kuke shawari da shi kuke kaza ga yi can yana wucewa ga kanan kana wucewa wane ya magana ka ina babu ya ta'arafu na bainahu kuma ka san shi ya san ka kana ganin fiskan sa ka gani yana ganin fiskan ka ya san kai ne kai ma ka san shi ne amma ina gudu yake kai ma gudu kake ba waiwaye kawai kira ake yattabi'una da'iya la'i wajala yawma idhin yattabi'una da'iya la'i wajala wa khasha'ati al-aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa tafiya kawai ake su su su su ba mai magana mutum ga matarsa can tana gani wataƙila ya riga ta mutuwa ko ta riga shi mutuwa tun da jimawa sannan shi ya rasu sannan aka jima ba a yi tashin alƙiyama ba yau aka tashi ya kamata a ce sun yi ɗoki mata ta ga miji ko miji ya ga mata ya zo ya ce a wance ko ta ce wane ina babu wannan yana ganinta yana tafiya tana ganinsa tana tafiya yattabi'una da'iya la iwajala ba mai karkacewa ba mai tsayawa yayi magana da wannan wannan yayi magana da wannan babu wannan yata'arafuna bainahum amma sun san juna ala taqad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah kai waɗanda suka ƙaryata haduwa da Allah wanda suka ƙaryata tashin alkiyama wallahi sun yi asara Allah ka samu tabbatar da ya Allah mun yi imani tashin alkiyama mun tabbata tashin alkiyama za ta yi Allah ka ƙara mana imani akan haka Allah ta ƙari khasirar lazina kazzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin wallahi haƙiƙa tabbas waɗanda suka ƙaryata tashin alƙiyama suka ƙaryata haɗuwa da Allah sun yi asara kai ba su zama ababen shiryarwa zuwa ga tafiya aljanna ba ba za su samu dacewan tafiya aljanna ba Allah kiyaye mu na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in ma nuriyannaka ba'dal ladhina iduhum ko ma dai in ta kai ga har mun nuna maka sashin abun da muka musu alkawari ma'ana aka ɗanɗana musu suka rasu tun kana nan a raye wasu daga cikin suka tafi kana nan a raye au na tawaffayan naka ko kuma a'a muka ɗauranka kafin su ka bar su a duniya ko dai ya zama sun sha azaba wasunsu sun mutu sun ɗanɗani azaba tun kana nan ka gani ko kuma ya zamanto a'a su ɗin suka riga amana kai ka riga ka tafi ka bar su a duniya to kuma dai yaya kasance fa ilaina marji'uhu gaba ɗaya zuwa gare mu makomar su take thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan Allah mai shaida ne kuma mai ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa dukkan mutane har na ƙarshe tun daga farkon al'ummarsa iya wanda suke har na ƙarshe har sabai suke tambayar sa ya rasulullah waɗanda aka halice su Allah ya nuna masu suran su ya abun nan to ya kuma waɗanda ba halice su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace an suranta mun su a cikin cikin mahaifansu na gan su gaba ɗaya to waɗannan duka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai waɗanda suka rasu tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye musamman cikin waɗanda ba su yi imani ba aka ɗanɗana musu abin da aka ɗanɗana musu na zafin mutuwa da bala'in kabari da sauransu da suke ciki ko kuma dai a'a suna nan suna kafircin su har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya suna nan to duk ɗayan biyu fa ilaina marji'u zuwa gare mu gaba ɗaya makomar su take thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan Allah shahidun mai shaida ne ya shaida ya tabbatar ya tabbatar akan abin da suke aikatawa babu wani abu da yake buya ga Allah kuma za a haɗu a gaban Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya riga kamar yadda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ga mu nan muna raye akwai kuma kafirai da yawa suna nan suna raye akwai masu miyagun manufofi suna nan suna raye akwai wanda suke zagin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan suna raye to ɗayan biyu dukan mu gaba ɗaya za mu koma ga Allah kuma Allah ya mai shaida ne akan abin da kowa yake aikatawa zuciyar mu Allah yana ganin ta ayyukan mu Allah yana ganin su inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum ko ma fi qulubikum wa amalikum Allah yana kallon abin da yake cikin zukatanku kuma yana kallon ayyukanku kowa ya aiki wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ka gaya musu kowa ya aiki Allah zai ga aikin da kuke yi Allah kuma yana gani duk abin da kai Allah yana gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani zai ga aikin da kuke yi ranar tashin alkiyama ranar da za a tsaya a nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salihan bayi Allah ya sa muna cikin su na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wa likulli ummatin rasul kowace al'umma tana da manzonta fa'iza ja a rasuluhum ranar tashin alkiyama kowace al'umma tana da manzonta idan aka zo aka tsatsaya kowane jama'a ga sunan kowane jama'a da annabinsu fa'iza ja a rasuluhum idan manzonsu ya zo ya tsaya shine mai gabatar da jama'a idan manzonsu ya zo ya tsaya Allah ce ƙubiya bainahum bil qisto sai a yi hukunci tsakaninsu da gaskiya da adalci babu wanda za a tauye masa komai kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi watara kulla ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malu Allah ce watara kulla ummatin jasiya zaka kowace al'umma gurfane ranar tashin alkiyama shiru fa idahum qiyamun yanzurun zaka mutane kawai tsaye ana jiran ikon Allah a gani zai za a ce mutane ku taho ku taho ku taho mai kira yana kira a zo a haɗu shiru ba mai magana ba mai gaisawa da wani ba mai cewa wani ina kwana ba mai cewa wani komai ko da uwa ce ko da uba ne ko da ɗa ne ko da jika ne ko da wa ne ko da ƙani ne gashi ka san shi amma ba magana a tsatsaya ana tsatsaye wata ra kulla ummatin jasiya za ga kowace al'umma gurfa ne shiru girin kawai kowa yana jiran ya ga me za a yi ne a wannan rana ga bala'i ga zafi ga tashin hankali ga tsanani ga zafin rana ga gumi kowa ya rasa inda zai sa kansa ba ruwa ba iska ba sanyi ba komai sai bala'i wata ra kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta ya ku al'umman at-taura sai duk kowa dukan sai su sai su yunkura ba magana ba ce za su yi na'am ga munan Allah wane su kawai yunkura za su yi bisa dole baka ji ba Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai masu laifi masu aiki miyagun ayyuka abinda kuka yi a duniya na laifuffuka ku ware kanku da kanku dan tashin alkiyama ba kiran suna ake yi ba haba a duniya ya kira suna a rijistara ya kira suna ya baka nan ba sannan kuma mala'ika ma ya haka a a duniya dai an yi wannan amma a lahira ina wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku masu miyagun ayyuka ku ware kanku da kanku ba wani wanda zai makale a cikin sauran mutane wane shi da kansa mutum kawai zaka ga ya ware wannan yana warewa can wannan yana warewa can a bar mumine zalla sannan sai ga mutane gurfane kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafinta ya ku mutanen annabi Musa mutanen at-taura ya ku mutanen annabi Dawud mutanen zabura ya ku mutanen annabi Isa mutanen linjila ana kiran mutane zuwa ga littafinsu kawai sai su yunkura shine Allah subhanahu wataala ta fa idza jaa rasuluhu lokacin da manzon su yazo za a yi hukunci kenan qudiya bainahum bil qist Allah ta ce ai hukunci tsakanin su bil qist da adalci ranan babu zalunci ranan babu wani a wani yayi mu wani bai yi mu wanda suka yi Allah sune mutanen gaskiya kawai zalla babu antifati kuma babu wanda zai yi kamfin a wannan ranan wane shi kawai a tsaye mutum yake abin da ya zo da shi kawai shine nasa babu wani juyawa wannan fati ita take ci bari ya koma ita irin marasa zuciyar nan masu zagaye-zagaye babu su ranar babu wannan harkar a duniya ne ake wannan harkar a duniya ma yawanci a najeriya ne ake yi bature baya da kamfin yawa yana da aƙidan fatinsa ko an ba shi wani abu ne in wancan fatin ba ta ci ba ruwansa kawai ta ci ba da ba zai sake waiwayawa zuwa gare ta ba da za su ba shi mukami zai ce ba zai rike ba saboda ba muradunsa suke so su kare ba shi aƙidarsa daban aƙidarsu daban don haka baya bukata nan ne kawai da kaji ana announcing an ce wane ne ya ci kawai sai ka ji wani ya ce to mu yanzu mun lura cewa sun yi rikansu wancan ma daga wata jihar ma wannan yayi wancan ma wai da jama'a sa sun yi har aqidan siyasar ma babu ita a Najeriya balle aqidan tauhidi sai kalilan daga cikin mutane sai kalilan daga cikin mutane saboda haka Allah subhanahu wataala yace zaka ga fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist idan manzon su yazo sai a hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba wanda za a zalunta na'am wa yaquluna suna cewa mata hadhal wa'du suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan azzaluman wannan al'umma din ne waɗanda suke karyata tashin alkiyama suna cewa mata hadhal wa'du wai yaushe ne tashin alkiyama ba wai suna tambaya don su shirya ba fa a'a wai suna tambaya ne tambaya na karyatawa yaushe ne tashin alkiyama annabi adam ma ya faɗa wa mutane su za a yi tashin alkiyama annabi nuhu ma ya ce za a yi tashin alkiyama annabi idris ma ya ce za a yi tashin alkiyama annabi ibrahim annabi hud annabi saleh dukkan annaba sun faɗa kai din ma tun yaushe kake ta faɗa ka ce mu ne al'umman ƙarshe to yaushe ne tashin alkiyama wannan yaushe ma za a yi suna tambaya ba wai don tambaya don a shirya ba Allah subhanahu wata'ala yana bada labari wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin wai inda gaske kuke a gaya mana yaushe ne ran yaushe ga watan nawa a wace shekara qul la amliku li nafsi
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون qul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi darran wala naf'an ban mallaki cuta ko amfani ga kaina ba ban yi san cutar da kaina ko in tunkuɗe wa kaina cuta ba ko in jawo amfani wa kaina to ni da bani da wannan ikon yaushe za ku tambaye ni yaushe ne tashin alkiyama bayan Allah shi ya san kayansa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama komi sai Allah ya ga dama nake sani li kulli ummatin ajal amma ku sani tabbas kowace al'umma tana da ajalin da aka yi mata shi yasa kowace al'umma in ta gama sabonta Allah zai bata ta yin abin da ta ga dama amma in ajalin ta zo sai ka ji an rushe ta ta wuce an halakar da su gaba ɗaya sun wuce wasu su sake zuwa su ma a wuce haka mutane ɗaiɗaiku ku duran da aka ce ajalin wane yayi zaka ji an ce wane ya rasu ya wuce wane ya rasu shi ma ya wuce shikenan li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum duk lokacin da aka ce ajalin al'umma ya zo fala yasta'khiruna sa'atan minti ɗaya ba a ƙarawa wanda ajalin su ya zo wala yastaqdimun kuma sannan Allah baya gabato da ajali wai don tsiyar mutane yayi yawa Allah ya ce bari ma in yi gama da su kawai ajalin su sai sai baɗi to amma yanzu tunda tsiyar su ta yi yawa banan nan kawai bari in gama da su Allah ya fi karfin wannan shi baya yin wannan ba irin sarakunan duniya ko masu mulkin duniya bane mai mulkin duniya in ya ga tsiya ta yi yawa a wani bangare yana iya taka musu birki ya ce a gama da na gamawa an sa state of emergency a guri kaza a kashe wanda duk ya fito a yi kaza a yi kaza masu mulkin duniya kenan Allah tsiyar mai tsiya ba ta bashi tsoro duk mai jin zai yi tsiya yayi tsiya kansa za ta koma Allah ba zai kashe shi ba zai bar shi ya ta tsiya din ran da Allah ya taka masa birki zai gani don haka Allah baya gabato da lokaci ajalin da ya kaddara shi ya fi karfin a ce wai wani abu ya sa shi ya canja Allah kenan mulki na gaskiya kenan la yasta'khiruna sa'atan kuma in lokacin yayi sakan ɗaya ba a karawa ko don dabarar mutum ya dan buya Allah bai ganshi ba sakan ɗaya ya karu wane mutum wane mutum Allah ya wuce nan saboda haka Allah subhanahu wataala a gane Allah kuma a san cewa za a mutu za a koma ga Allah Allah ya sa mu cika da imani insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala a'lam
Thank you.
dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i dukanmu muna addu'a wa juna muna fatan matar da ta rubuto cewa ɗanta ya karye mahaifiyarta tana wani hali ita ma tana cikin ɗawainiya muna fatan Allah ya mata agaji cikin ɗawainiyar da take yi Allah kuma ya ƙara musu lafiya har da ita da take bata da lafiya muna fatan Allah ya bata lafiya wadda suka turo a rashin lafiya daban-daban muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya duk wanda yake fama da rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya wanda suke cewa ƴaƴansu suna ganin alaman tangarda daga ƴaƴan wajen lalacewa tarbiyya muna fatan Allah ya shiryar da su Allah kuma ya shiryar da zuriyar mu baki daya a da wanda suke maganan basu suka Allah subhanahu wataala ya ba su ikon biyan basu sukan da yake kansu da wanda har ya sa gidansa a kasuwa saboda ɗawainiyoyi muna fatan Allah ya masa agaji Allah subhanahu wataala ya kawo budi mai albarka da wadda aka rike masa kayayyakin sa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa waɗanda suka rike su biya shi kudaden su a su biya shi kudaden sa da suka rike masa na kaya Allah subhanahu wataala ya ya karfafa Allah ya isan masa akan su har su biya shi kudin kudin sa inna Allah ala kulli shay'in qadir a dukkan kowa da ya turo mata waɗanda suke buƙatar mazaje na kwarai Allah azurta su da mazaje na kwarai maza wanda suke bukatar mata na kwarai Allah azurta su da mata na kwarai duka wanda suke bukata da daban-daban kowa da irin bukatar da yake da ita dukan mu gaba ɗaya muna da bukatu zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya fi mu sanin bukatun mu muna roƙon sa Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya sanya alkhairi a rayuwar mu ya sanya albarka a rayuwar mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya yafe mana zunuban mu Allah ya kare mu da kariyarsa daga duk wata fitina da duk wani sharri Allah ya kare mu ya kare zuriyar mu daga duk abin da yake ba daidai ba Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu ya hada mu da su cikin jannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم سلط علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا shugabanninmu masu nufin alkhairi Allah ka taimake su duk abin da za su yi na alkhairi wanda zai amfane mu ya amfani addininmu Allah ka taimake su wajen aiwatar da shi abin da za su yi ba daidai ba Allah ka ganar da su kar su aikata Allah subhanahu wataala ka saukar da albarka a gidajenmu ka saukar da albarka a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk